إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العقيدة الصف الأول الثانوي to na gaban ga wurin ba kuma a gaya mun safar na'am sittin? haka ne الركن الثاني الملائكة الإيمان بالملائكة rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci ba kuma ta ba wannan duk mun yi shi a littafi na ɗaya yanzu ana buɗa shi ne shi yasa muke tafiya da sauri da yawanci abubuwan da kenan an ƙara shigo da wasu ne an ba da dalilan wasu amma da yawanci mun magana a kansu ko mun yi bayani mai faɗi a kansu a baya malai ce a rukunin tsani rukuni na biyu mun ce a rukun shine janibul shay al-aqwa bangaren wani abu mafi karfi kaman filas kenan kaman murhun da kuke daura tuwo kafa nawa gare shi malama uku ko kun an cira daya tukunya za a ci miya a ranar zai zube an fahimta yawa to haka shi ma imani yana da tarakun da suka rike shi duk sanda aka rasa ɗaya to sauran ba za su yi amfani ba shine rukuni bangaren wani abu mafi karfi wanda an rasa shi ba za a samu abin da ake so ba to daga cikin rukunan imani akwai al'imanu bil mala'ika imani da mala'iku a a a zan bata muku rai zan bata muku rai ban san surutu al-muradu bil mala'ika mala yace me ake nufi da mala'iku al-mala'ikatu su mala'iku khalqun wasu halittu ne min khalqillahi daga halittun Allah min alimil ghaib ko min alamil ghaib daga duniyar gaibu mun faɗi ne gaibu duk abin da ba ka iya jin shi ba ka iya ganin shi ba ka iya taɓa shi ko ba ka iya filin ɗinsa da abin da ya faku a gare ka ta kafofi biyar ɗin nan to mala'iku in ba Allah ne ya mai da su a wani abu daban ba duk wanda ya gansa a yanda suke to daga ranar shi ya tafi zaman sa ran gida ya kare amma a nan ba haka gansa a yanda suke ba Allah ya samu gansu cikin aminci wahum su masu mala'ikun ibadun wasu bayi ne na Allah mukramun abin girmamawa da mutuntawa la ya'kulun daga cikin siffofin su ba sa ci wala yashrabun kuma ba sa sha walahum qudra sannan bambancin su da dan adam shine lahum qudra suna da iko na musamman da Allah ya ba su ala tamathul akan kamanceceniya Allah ya ba su ikon kamanceceniya in ba kuma ta bata littafin farko na ka muku abi dihatal kalbi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malaika jibril in zai zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan yi kama da shi sahabin annabi ne dihatal kalbi sunansa kenan malaika jibril yakan yi kamanceceniya da wannan sahabin har ya shigo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai tambayoyin da zai su tattauna ba tare da sabai sun fahimci dihiya bane to Allah ba su iko alattamatul akan su su yi kamanceceniya bisuwarin ta fuskan surori misalai mukhtalifa mabambanta yanda Allah ya so su kasance suna iya zama kila ba za ku na unguwarku kullum in za ku yi ce makaranta yana miki addu'a ba ki gane shi khalaqahumullahu min nur Allah madauki ya halice su daga harske wahum kuma su mala'ikun nan munqaduna masu jawuwa ne ba tare da girman kai ba li amrihi ta'ala zuwa ga umarnin Allah shine la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wannan yanzu mun san suwaye mala'iku gaba na biyu sai mala cewa dalilin imanu bihim hujjan ko da zai sa a imani da su qauluhu ta'ala shine fadin Allah madaukaki yace amanar rasul bima unzila ilaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai yayi imani da abin da aka saukar masa ko da duk duniya su ba su yi ba min rabbihi wannan abin da aka saukar masa daga ubangijinsa wal mu'minuna sannan su ma masu imani sun gaskata haka din mu ma muna cikin su kullun dukkanin manzanni da muminai amana billahi sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa mun samu dalili nan ne muhallin shahid wa kutubihi da littattafansa za mu zo kansu wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambancewa tsakanin daya daga cikin manzanninsa wa qalu kuma mu'minai sun fada sun ce sami'na ya Allah mun ji abin da ka fada wa ata'na kuma mun yi biyayya gufranaka muna neman gafaranka rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir kuma gare ka watan wata rana makoma yake wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace yanzu mun samu aya kenan ko to saura hadisi khalaqal malaikata min nur an halicci mala'iku daga haske wa khalaqal janna min marijin min nar an halicci su kuma aljanu daga harshe na wuta wa khalaqa adama shi ko annabi adam babanmu an halice shi mimma wusifa lakum daga abin da aka mene siffanta muku inna ma masal isa ka masal adam khalaqahu min turabin ko thumma qala lahu kun fayakun al-iman bil malaika yanzu mun san su to ya batun imani da su kuma malai ce jibil imanu bil mala'ikaci imani da mala'iku ya zama wajibi tilas akan dukkan wani musulmi jumlatan gaba ɗayansu kawai dukkan mun yadda akwai mala'iku kuma mun yi imani da samuwarsu a in ba kumanta ba duk magana aƙida na gaya muku hadisin mala'ika jibril da ya ce an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa an tumina bil qadri khairihi wa sharrihi duk wanda kuka ji ganshi a gidan aljannabe da matsala da ɗaya daga cikin shidan nan sannan duk wanda kuka ganshi a gidan wuta ya samu permanent seat to ya samu matsala da ɗaya daga cikin shidan ɗin nan duk aƙida a kansu yake juyawa su ne turakun aƙida gaba ɗaya na faɗa a bayan na sake maimaitawa saboda a sake riƙewa to yanzu ga ɗayansu muna magana a kai na biyunsu malai ce da zama wajibi mai imani da su gaba ɗayansu wa biman lam na'lam ismahu hakanan wanda shi ma ba san sunan shi ba inda mala'ika ne to shi kenan mun yi imani shi don ba ma za mu iya sanin sunayensu gaba ɗaya ba baitul ma'amur da Allah ya rantsuwa da shi kullun ranar duniya mala'iku dubu saba'in suke shiga su yi sujada sannan su fita yau din nan ko dai suna ciki ko sun shiga da sun fita ko an jima za su shiga su fita kuma in suka fita ba su ƙara dawa sai dai su shiga su ma su fita kullum dubu saba'in to a baki dubu saba'in din ma ce ke haddansa ya ka ƙare ƙur'ani ma mutane sun yi rauni sun kasa haddace shi ballantana ko danginki ne banjin in suka kai su dubu uku ma za ki haddace su duka balle saba'in danginki ma tsatsanki kenan wal imani tafsilan da kuma imani da mala'iku tafsilan a rarrabe a ɗaiɗaikunsu biman araf nasmahu ga wanda aka sanar da mu sunansa an wazifatahu ko ba a gaya mana sunansa ba aka ce mana ga aikinsa kamar malakul almuwakil biljani wanda za mu zo mu karanta mai tambayan mutum a ciki ɗan wuta ne ko ɗan aljanna daga la kun gaba faɗi sunan shi ba amma an faɗi aikin shi al'imanu bihim imani da mala'ikun kwa musulmi yantazimu fi ma'ani yana tsaruwa ne a ƙarƙashin abubuwa guda ma'anoni guda biyu ma'ana na farko aka ce imani da su shine at-tasdiqu bi wujudihim ka yarda akwai su kamar yadda a cikin haƙƙin imani da Allah ka yarda da samuwar Allah kakka zama kan mutum zama cika idamitna wa kunna turabana inna da sauransu to mala'iku mutum ya yarda akwai su samammu ne sannan abu na biyu shine inzalihim manazilahum saukar da su a masaukinsu ma'ana ajiye su a matsayinsu duk yanda ba su cin nan ba su sha su kuma isa a bauta musu ba matsayinsu suna nan halitta ne daga cikin halittun Allah su ma bayi ne daga cikin bayin Allah kamar da aljanu su ma suke wa isbati sannan mutum ya tabbatar da annahum ibadullahi su din mala'ikun kansu bayin Allah ne da Allah ta lace wani fika fi suri fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa ilahum qiyamun yanzurun in kun duba littattafan tafsiri Imam Tabari ko Imam Qurtubi ɗaya daga cikin su karkashin wannan aya ina ga suratul Zumar ko Zukhruf yayi bayanin wannan da Allah ce illa man sha Allah sai in wanda Allah ya so ne ba zai mutu ba ya kawo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da busa a cikin kaho Allah zai umarci a busa duk wanda ke kasa ya mutu mala'ika ya tsorata ya zo ya ce duk an mutu fa ba kuwa kaza ya ce din na sama masu mutu ai ta haka Allah ya ta ɗaukar ran sai ta ɗaukar ran sai ya zo kan mala'ika jibril ai zo kan ran shine busan da kanshi in Allah gama kashe kowa sai kuma ya tambayi gawawwakin kowa ya ce limanil mulkul yau yawa ke da mulki wa isa ya fada ina mai rusau ina mai takau ina mai ginau ina mai kamau ina mai isau yau zo kai bayani zaka iya kowa ya mutu a lokacin ba wanda zai iya magana sai Allah ya ba kanshi amsa da kanshi sannan sai ta da bayi kuma a gabansa ya sake tambayar su kuma a kasa amsa mishi to anan su za a iya sa a matsayinsu halittu ne daga cikin halittun Allah kal insu wal jin kamar yadda Allah halicci aljanu ya halicci ya halicci mutane da aljanu wa annahum su ma kansu mala'ikun fa duk da wancan matsayin nasu ma'muruna abin yi ma umarni ne a sa su ko a hana su sannan kuma mukallifu na su ma an ɗaura musu nauyi ta bauta shi ne taklif an ɗaura musu nauyi na bauta la ya ƙudirun ba su da wani iko su kansu illa alama a ƙarhumullahu alai face aka abin da Allah ya ƙadda ya ba su iko ɗin su ɗauki ran wane ɗan wane jikan wane bai sai ƙara sakan ɗaya ba walan yi akhirar Allahu nafsan idan ja ajaluha ku ɗauko ranwa ne za su ɗauko a iyan da Allah ce su ɗauko a lokacin a wurin komai shi kenan za su yi na uku al'imanu bi wa za'ifihim imani da ayyukansu yarda da suna da ayyuka da Allah ya sa musu wa sifatihim da siffofinsu da siffofinsu suna da fuka-fukai suna hawa suna sauka kamar yadda za mu ji sannan akwai waɗanda gilazun shidadun Allah siffanta su da ghilab suna da kaushin hali ba su da tausayi wani abu da ake kira tausayi su ba ko ka faɗa ba za su gane shi ba dan ba a halicce su da shi ba ba su ma san shi ba ba su taɓa sanin shi ba yanda za ki sujada ki ji daɗi a ranki kin kusanci Allah haka Allah ya sa kaushi a ransu yanda sun dake mutum su kuma sai su ji daɗi ba san tausayi ba shine ghilab suna da kaushin hali sannan shidad suna da karfin da sun fi karfin abin da aka sa su yi ga rashin tausayi ga karfi na tobalance fitina ba ga karfi iya karfi kuma Allah ya ba su to anan yana daga cikin siffofinsu wasu kuma Allah ya siffanta su kuma aikinsu kawai shine nema ma muminai gafara su kuma kawai duk wanda yake zunubi ya tuba to sai ta roƙan mai gafara har sai ya mutu rabbana wasita kullu shay'in rahmatan wa ilma فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن غاشنا سوره الفاتح su ka waɗannan Allah halice siffar su kawai ta duk mumini su ne ya mai gafara duk wanda ke zunubi ya daina su roƙa mai gafara su kuma haka Allah ya ijiye su nasu aikin kenan da mu zo zai faɗi wasu daga ciki na hudu daga cikin abin da yake ma'anin ɗin ce yana nufin ma'anoni da yawa kun gane a can na ce ma'ani na ce ma'anonai guda biyu ma'anoni da yawa ma'anayayin shine ma'anoni biyu kuskure ne to ma'ana ta hudu daga cikin abin da imani da mala'iku yake dauka shine hubbuhum san mala'iku wa taqdirihim da girmama su kaji kana son su kuma kana jin suna wasu abu ne su halittu ne masu girma da daraja musamman mala'ika jibril ko na zalabihin ruhul amin dan sakon annabinmu na biyar al'unsu bihim ɗeba kewa da su ɗeba kewa da mala'iku ya za ka ɗeba kewa da mala'iku haifi ya alamul abd ta yanda ake so bawa ya sani cewa anna hunaka man yushariquhu fil ibada a tare da kai akwai wanda yake taya kai ibada in kana jin kana bauta Allah mala'iku na ma rijista suna kwafewa suna suna rijistarin din ayyukanka na alkhairi wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin in duk duniya ba san kai ba Allah ya san kai kuma su sun take record yanda ya kamata to zaka rinka jin san su da kuma ɗeba kewa da su wa anna Allah qad yunazzilu an-nasra ala aydihim kuma da sanin cewa lallai Allah rokin sarki yana saukar da cin nasara a hannunsu ko an je yaƙi Allah turo mala'iku wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama annabi ya jifa ce mala'ika ya ƙarisa da ƙasan tafin hannu ɗaya amma mutum dubu kaza sun ji ƙasa duka idansu cikon hannu ɗaya duk an isar da su asma'ul mala'ika sunayen mala'iku wa sifatihim da siffofinsu ورد في الكتاب والسنة يادو أسماء القرآن دا سنة من الله صلى الله عليه وسلم من غير حديثي بعض أسماء الملائكة ونبنغري نسونا يم ملائكة دم بعدك أكا غير منما فمنهم daga cikin wanda aka gaya mana akwai Jibril alaihi salam da Mika'il da Israfil da Malik Malik waye Malik ne zo ya faɗe shi a gaba amma waye shi na'am mai tsaron wuta ya kai muka gane shi ne ya kai kuka san sunan shi shine mai tsaron wuta tunda dai ba ku je wuta ya kun gani ba ku kun taba zuwa malama kin taba leka gedin jahannama kin gani girin ne ko black to ya kai kika san sunan shi malik hatulana burhanakum in kuntum sadiqin wa na'am Allah ya muku albarka sunna kenan wa qalu ya maliku mene ud'u lana rabbak ko a'a yaqi haka wa nadu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun yan wuta za su ce ya maliku roki ubangijinka mane kashe mu dun mu huta da azaban nan yace ta ai zama yanzu ya ganku innakum makithun za ku zauna a nan tsawon lokaci an fahimci magana ko to sunan shi kenan to mai cire raifa shi na so in tambaya ma na kai kan wannan eh to wanne ne a zarafil shi ne mai cire ran shi ne a zarafil wani a zara'il to shi ne mai cire rai ai ba wani saɓanin da malamai suka yi haka Allah ya kira shi haka manzo Allah ya faɗa ni ne kuka ji na tsaya ina tambayan korin na da muhimmanci ne kuma yana da sarkakiya kun gane a ce malaika Israfil ba wannan malaikan duk duniya da lahira in aka ce ku nuna shi ba ku yi kawo shi ba sunan shi kenan malakul maut shine hadisin albara albara bin azib na annabi sallallahu alaihi wasallam ku karanta akamul janaiz na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani da ya zo sharin hadisin duk wannan manganin da ya kawo kuma duk ya kwance su da ilimi da hujja kuma ya tabbatar da sunan shi malakul maut shi kenan an fahimta yawwa sannan munkar wa nakir akwai munkar wa nakir ja a zikir sifatil mala'ika fil kitabi was sunna ambatan sifofin mala'iku ya zo a cikin alkur'ani da hadisai na farkonsu anna lahum ajniha an ce mala'iku suna da ajniha fukafukai da suke tashi da su kama kala ta'ala kaman yadda Allah ɗauke ta sarki da kansa ya ce ja'ilul mala'ika Allah ya sanya mala'iku rusulan a matsayin jakadu da yake aikensu uli ajnihatin akwai ma'abota fuffuke su ɗin ma'abota fuffuke ne fukafukai masna tun daga fukafukai biyu ashe ba mai guda ɗaya wasu lasa akwai masu fukafukai uku wani halitta sai Allah mu tsuntsayen duniya kun taɓa ganin mai uku balance ɗin da biyu ne ko jirgi ma da biyu yake yake abin nan ko a samu ka kalli jirgi ta window zaka ga in zai kwana zai sauke ɗaya ne ƙasa ya wurin sai in zai koma can ya sauke ɗaya to Allah ya ce yana da mai guda uku waruba akwai masu huduma kai ba masu kaɗai ba yazidu fil khalqi ma yasha Allah na ƙara cikin halitta yanda ya so akwai gwano mai kafafuwa da yawa wani ka ganshi da kafa ma ashirin kuma dabba ne na biyu kudratihim ala tamassul daga cikin siffofinsu Allah ya an faɗa a nassi suna da iko na kamanceceniya bi suratul bashar da yin kamanceceniya da mutane qala ta'ala Allah madaukin sarki yake faɗa dangane da nana Maryam yace fatamassala laha basharan sawiya sai Allah ya suranta mata mala'ika a matsayin mutum daidaitacce kyakkyawan mutum yawa su ba su zuwa da mummunan sifa mala'iku aga wani mai mummunan halitta to sai dai aljaniya ma ba sai mala'ika ba duk ikon da Allah ke ba su zai sa su zo da mummunan sifa ko sifa mai ban tsoro da zai fitar da mutum daga hayyacinsa na uku annahum annahum yusifuna bil uruji an siffanta su da al uruj hawa tashi sama shine al uruj an siffanta da cewa suna tashi sama qala ta'ala Allah ne sarki ce mala'iku ta'rujul mala'ikatu wa ruhu ilayhi mala'iku da mala'ika jibril suna hawa da ayyukan bayi zuwa ga Allah a daren lailatul qadari sannan annahum yusafun yusifuna bin nuzul an kuma siffanta su da suna sauka suna hawa suna sauka ni da ake sauka alqur'ani a cikin watan ramadana malaiku 70 suke sauka a wurin sanda za a yi saukan qur'anin nan da muke insha Allah sun zagaye mu da rahaman su kamar yadda annabi ya faɗa kuma Allah ya ambace mu a wurin wanda suke tare da shi muna masallaci muna kuma ambatan Allah muna tunasar da junanmu akan wannan Allah ce face sai nasuwa ta zagaye mutane malaiku sun kewaye su kuma Allah ya ambace su a wurin waɗanda suke tare da shi a sama Allah ka sa muna da rabo a wannan juma'a Allah ta'ala ya ce tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin mala'iku suna sassauka wa ruh da mala'ika jibril ana girmama shi shi yasa aka ambace shi a cikinsu gaba ɗaya sai kuma keɓance shi shi da ambato gaba ɗaya fiha a cikin daren lailatul qadari bi idni rabbihim da izinin ubangijinsu min kulle amrin daga dukkan wani al'amari goman ƙarshen ramadanan nan korona ta ana kura ya darare ko kun yi bacci a goman ƙarshe akwai wanda ta yi bacci a goma ƙarshe cikin ku? to wanda dai ta yi bacci a goma ƙarshe ta yi asulu mu dai mun datse su da aka yi lockdown sai muka yi lockland muka rufa da ranmu ɗif mai baccinmu da rana mu tashi mu raya dare shi yasa muka gode ma Allah wannan ramadanan kan sha Allahu in Allah da an shige ta da green light mun ga siffofi sosai kuma mun yi addu'o'i sosai kuma insha Allah muna kyautata ubangijinmu ya karba duniya da lahira Allah ya amsa mana baki ɗayan mu ya jikan wanda suka riga mu wa ghairi dalika mimma dallat alaihi nusus ash-shar'iyya akwai wasu ma da yawa daga cikin dalilan da shari'a ce nuni akan su min sifatihim na daga sifofin mala'iku ka kaunihim menene aqiya'u kaman kasancewansu masu tsananin ƙarfi mafiya ƙarfi wa annahum yatakallamun kuma mala'iku suna magana ko wani mutum yana tafiya zai kai ziyara wa ƴan uwan shi ko dangin matan shi Allah ya sa mala'ika ya tare shi yace ina za ka yace nan garin da kake hange can zan shiga kana da wani kuɗi da zaka amsa wani arziki ne ce a'a to me za ka yi yace akwai dangin iyalai na zan kai musu ziyara yace zaka amfana da wani abu ne a wurin su auren jari kai yace a'a kawai ina son su ne dan Allah zan je kai musu ziyara in gaishe su sai ce to ni mala'ika ne Allah ce gaya maka kai ma yana son ka kuma yi ma rahama kun fahimci magana yawwa kun ga ai magana yayi masa shine abin da mallu shahid din wa yamalun kuma suna aiki wa yasma'un suna saurare wa yubsiruna kuma suna kallo suna nan suna mamakin mu yanda muke zabga zanubai su sun sa abin da suka sani sun ga abin da suka gani na azaba da aka tanada amma suna kallon sakacin mu jama'a ina fahimta a koni mamakon hadari a gabashin garin nan a samu wata ta duba mu gani da gaske gaskiya na fada to Allah kai mu karshen shafin da za mu tsaya ku ga yadda za a yi za a yi fijo ne wa annahum yuhibbuna ma yuhibbuhu Allah jama'a malaiku suna son duk abin da Allah yake so mu ma muna son duk abin da Allah yake so in duk duniya ba su sa abin da Allah yake so mu muna so ko ba haka bane malama malama fatima haka ne yawa duk wanda zai zage mai zage mu akan abin da Allah yake so wanda zai kimu ya kima ka abin da Allah yake so wanda zai mana shari ya mana shari ka abin da Allah yake so ma da a kiyama shikenan a raba gaddama ko ba shikenan ba ba ma fatan mu haɗu da abokin rikici a kiyama shi su haɗu da Allah mu mu wuce Allah ya fe mana wa yubghidun sannan suna yin fushi wa yubghiduna kuma suna yin fushi da ma yubghiduhu Allah abinda Allah yake fushi da shi wannan imani kenan wa annahum yastahyun kuma suna jin kunya min ba'dil mu'minin na daga wasu sashin mu'minai akwai mu'minan da mala'iku ke jin kunya su kaman ya sunan shi Uthman bin Affan Allah ya kare da gare shi sahaba annan sallallahu ya annan sallallahu yana zaune sai na abubakar ya nemi izini ya ce ya shigo shinyan sa buɗe take surukan shi ne ana na aka ce umar na sallama ya ce ya shigo ana cewa usman sai aka ga ya ja mayafinsa ya rufe kafansa luk suka ce abubakar kusan da guda umar kusan da guda manzo Allah baka gyara zama ba sai usman ya ce ya zan yi mala'iku na jin kunyan shi kun fahimci magana yawwa wa annahum yahduruna majalis adh-dhikr kuma malaiku suna halartar wurin ambatan Allah wa annahum yusalluna 'ala al-mu'minin kuma suna yin salati ga mu'minai zamu ji ma'anar salatin suna yin salati ga mu'minai allazina yusalluna 'ala an-nabi irin mu'minan da suke ma annabi salati wa wa yusalluna 'ala ashabi as-saff al-awwal fi as-salah wannan kan maza sun more suna ma 'yan sahun farko a masallaci addu'a sahun farko a nan kun ganan da nake zaune kun ganan a nan marigayi ibrahim shado ke zama har ya mutu a nan yake zama kun ganan a koni baba dan fulani nan yake zama har ya mutu nan ne wurin sallan shi inda na nuna muku nan duk a nan suke sallah in kun saurari karatu na uturuk asalin kablar rahim za ku ji ina yawan kama sunayensu wallahi da an faɗe su sai ka tuna nan gurin da nake nuna muku nan dan fulani ke zama nan mala ibrahim shado ke zama in masallacin bakin kasuwa ne a ido na yana ganin da yake sallah mu kuma fa sai dai a nuna wayan a ce da wannan wayan ne take communicating a gyara to mata ya za su moru wannan in za su masallaci su je da wuri ko wurin abin alkhairi su je da wuri wa alaman jalasa fi musallahu suna yin salati ga wanda ya zauna a wurin da ya salla mata ga naku kenan suna salati ga wanda ya salla ya zauna a wurin ba'da alfajr bayan sallan asuba hatta tattali'u shams har rana ta fito wa alal mutasahhirin kuma suna yin salati ga wanda yake yin sahur wa ma'ana salatihim ma'anan salatin nan da muke ta faɗa qaulihim sukan rinka cewa Allahumma ighfir lahu Allah kai mawance gafara Allahumma arhamhu Allah kai mawana rahama mu tsaya anan kar ku jike ku je mazajen ku su sai muku vitamin C su ce malam ya sa su sai a je gida sauran ayi a can abinda Allah ya kaddara mana ne kenan yau nawa ga wata 18 ko 18 ga watan tara 2020 daidai sai Allah kai mu mako mai zuwa insha Allah ta'ala sai mu ci gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah